bismillahir rahmanir rahim sahihu jalalaini ko sahihu jalalaini ayata ta nawace ta 34 za a tashi ko ta 34 mutahi wawun wa sai ce izkulna ai uzkur izkulna kenan ka ambata wa mutanenka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu li adam ku sujada ga annabi adam sujudu tahiyatin sujada ta gaisuwa bil inhina'i su dan wato risinu ko su dan lankwaso ko su dan duko wannan babu wani dalili akan shi idan Allah ya bada umarni ko da cewa yi sujada babu wata matsala ina fata ana fahimta ta fasajadu sai suka yi sujada illa iblis shi shaydan huwa abu shayatin shine uban shaydanu wa min aljinni shi daga cikin aljannu wa qila an kace huwa abul jinni shine uban aljannu kana bainal malaika ya kasance tsakankanin mala'iku an gane ko to nan sabani na malamai illa iblisa sai shaydan to an ce an yi mala'iku umurni su yi sujada kuma shaydan bai sujada ba ya samu matsala wannan ya nuna shi shi suka cin mala'iku ko bai daga ciki sai ya zamanto illa wagga istithna'un ne munqati ko muttasil shedan ba mala'iki bane domin mala'iku ba sa sabon Allah shi yasa wadansu suka ce malamai suka ce shi aljani na amma cikin suran mala'iku yake shi yasa Allah ya ce mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da baku sani ba ma'ana akwai wani sirri da nake son in bayyana muku to daga cikin sirrin nan sai fifita annabi adamu da ya ce ai mai sujada sai shedan ya kiya sai suka gane shedan ashe ba ba su bane sai zama to istithna'un ne munqati kamar kace qamal qaumu illa himara aga al-himaru bai cikin mutane amma in kace qamal qaumu illa zaidun ko zaidan masalan qamal qaumu illa zaidan kaga zaidan ai daga cikin mutane so shi yasa suka ce istithna'i ne munqati dama malamai sun yi magana wasu sun ce a'a sura ma aljannu gare shi sai zaman to istithna'i ne munqata wanda suka ce a sura aljannu sura mala'iku gare shi amma aljanina ina fata ana fahimta ta duk dai inda anka kai anka kawo tunda aljanina asalin sa aljanina babu wata matsala istithna'i ne munqata amma me yasa umarnin ya shafe shi saboda koda lokacin da anka ce ma mala'iku su yi sujada ga annabi adam shi ya ki Allah tambaye shi ba man aka Allah tasjuda kenan nan ya nuna umarnin ya shafe shi kuma dalili kuma ke nuna cewa shi uban aljannu ne wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih na'am al fa'u sababiyya ce ai li kaunihi min al jinni fasaqa an amri rabbih mun fahimci wannan ko aba imtana an sujud yaqin sujada wastakbara sai girman kai takabbara anhu kenan yayi girman kai daga annabi adam ko daga umurnin Allah wa qala yace ana khairun min ko ana khairun minhu na fi shi al khairi wa kana minal kafirin ya kasance daga cikin kafirai fi ilmin Allah cikin ilmin Allah ashe can Allah ya san kafirina ko wa kana minal kafirin asbaha minal kafirin ya waye gari daga cikin kafirai an gane ko wa qulna mun kace ya adamu ya kai annabi adam uskun ka zauna anta kai ta'kidul lid damir al mustatir kenan ta'kidi ne da an kai da damir al mustatir domin an ce uskun ba abukata sai an ce anta amma ta'kidi don a ƙara karfa shi li yuqafa alaihi amma dan a ƙara kan shi wa zawjuka da matakka hawa'u hawa'u bil maddi an gane ko kenan da aka ce hawa'u wa kana khalaqaha min dil'ihi al-aysar an halice ta daga hakarkarin shi na hagu na sama kamar yadda zo cikin hadisi ko ba haka ba aljannata aljanna ku zauna aljanna wa kula min ha ku ci aklan ci ragadan na yalwa wasi Allah hajra fihi abu mai yalwa wanda babu hajra sha makancewa ko hari haithu shi'tu ma ta duk yadda kuka so wala taqraba hadhihi ash-shajara kaku kusanci wannan ittanya fatakuna min adh-dhalimin ay taqraba hadhihi ash-shajara ay bil akli minha ba ana nuhin kasu yi kusa ba a kada su kusanci ta tafuskanci wa hiya al-hinta ita ce hinta alkama babu wani dalili shi ma akan wannan cikin littafin ahlul kitabi ne za a ruwaito wannan ba za mu ƙaryata ba in ba mu samu dalilin da ya ƙaryata ba ba za mu gaskata ba in ba mu samu dalilin da ya gaskata ba cikin alqur'ani ko sunna sai mu yi shiru awil karam al-karm al-karm shine inabi duk da cikin hadisi an cika a ce mai inab alkar aw ghairihi ma kaga abin da ke nuna maka koko wani su na fata an fahimci kaga kun ga duk shina nuna cewa babu wani dalili akai in kun ka diba ma nan kasa cikin sahihu jalali za ku ga sun kawo ta'aliki mai so yana iya koma ya karanta shi fatakuna ay fatasira sai ku kasance min adh-dhalimin daga cikin adh-dhalumai nan ba kafirci ake nubi al-asina masu sabon Allah domin kalma ta zalunci lokacin tana nufin kafirci wani lokacin tana nufin abin da bai kai kafirci ba inna shirka la zulmun azim kaga nan kafirci take nufi amma bani isra'ila da Allah ya ba su abinci Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kadu anfusuhum yuzlimun ko ba haka ba nan wannan abu da sun abin nan ba zaluncin bai kai kafirci ba to ina ganin muna iya tsayawa nan sai mu fitar da abubuwan da muke zan fitarwa da an ka ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam malaman alaka ayoyi sun ka ce atfun an yi atafin shi na wa iz qala rabbuka lil mala'ikati kenan da wa iz qala rabbuka lil mala'ikati da wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam an yi atafina to wani atafi an kai atfu qissatin ala qissa domin kissa ta zance inni ja'ilun fil ardi khalifa daban kissa ta usjudu li adam daban kissoshi ne guda biyu mun fahimci wannan ko to sannan kuma da an ka ce wa qulna ya adamu shi ko atafina na alqawlu ala alqawl domin an ce id qulna lil malaikati sujudu li adam wa qulna ya adamu uskun anta zawjukal janna ko ba ka dan bane an yi atafin qawli na akan qawli dan mu fahimci alakar da akwai da aya sannan kuma wannan kaulin tunda wawun alwawu la tufidu tartib mun san da wannan ko to amma wannan yana nuna cewa akwai tartibi ta fuskar qarina ba wai ta fuskar wawun ba domin sai bayan sujudan na an ka umurci annabi adamu yayi ya shiga aljanna mun fahimci wannan to daga cikin kuma abubuwan da ya kamata mu ƙara a gurguje kalma ta mala'ika wadansu sun ce daga malaka ne mallaka abu an gane ko amma zance mafi inganci sun kace a'a daga alaka ne alaka ya aliku alkan idza arsala shay'a shine abinda an ka tura kenan cikin ta akwai wato ma'alakin na sai an kai kalbul makani an ka ce malakin ina fatan kuna fahimta ta ku rike wannan da kyau da alhamza ne ba da ainu in an ce alaka ya aliku ko ya aluku shine ya tamna amma da alhamza alaka ya aliku ake cewa idza arsala shay'a daga nan an ka samu suna ar-risala al-aluku da al'alukatu da al-ma'luku da al-ma'lukatu ar-risala sako daga nan aka samu sunan mala'iku ana aiko su da sako isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin kaga shaydan ya kiya yayi girman kai yayi girman kai saboda yana ganin yafi duk mai girman kai kuma Allah zai mishi mu'amala sabani abin da yake so mai girman kai na son yayi girman kai ne akan bayan Allah so sai Allah ya kaskanta shi sai yasa shaydan Allah ya kaskanta da shi qala khruju minha maz'uman madhura ashe ko duk wanda adda girman kai in bai tuba ba sai Allah ya wulakantar da shi duniya da lahira Allah kai mu tsari sannan kuma galibi da girman kai da hasada tare suke tunda ya hasada annabi adam me yace bi kuma ana khairun minhu to daga nan ne malamai suka yi raddi da yace ana khairun minhu akwai raddi guda uku akwai littafi ana kiransa eh qasasul anbiya na ibnu kathir domin qasasul anbiya akwai na ibnu kathir akwai na imamul wahidi banda su ma akwai qasasul anbiya na malamai daban-daban wanda kuma a zamanin nan ana yi amma dai na ibnu kathir wanda an kai tahqiqin athar kin shi in ka diba cikin kissa ta annabi adam ya kawo wannan shedan an yi masa raddi guda uku waɗansu suka ce akwai abin da ake kira fasadul i'tibar a cikin usulul fiqh shine duk abinda duk ra'ayin da ya saba ma umurnin Allah da umurnin manzo sallallahu alaihi wasallama ai ya tashi aiki to Allah ne yace usjudu ku yi sujada to tunda Allah na ya bada umurni ai baka yi Allah tunani ba da sanin abin da ya dace mun bai ce nan ko na biyu kuma suka ce a'a yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin to waye tabbatar da cewa wuta ta hi kasa kasa ana shuka akan ta ana rayuwa akan ta ana iya rayuwa saman wuta ba za a iya ba kuma tsoron ta akai min khilqatiha at-taysh kuma kana bane sai kafa kafa da ita wannan su malamai suka ce atahi a sallama mashi dan abin ake kira at-taslimul jadali a tahi wutar tahi kasar amma ba duk asali ba in an sarrafa abu wani lokacin bayan an sarrafa wani nafin wani ko ba haka nan bane sha'ir yace idza ftakharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi'sa ma waladu ko ba haka nan bane in kana alfahari da iyayenka sun yi wani yace to mun ce mun ji ba banka kai kaza na kai babanka kaza na mun yadda yace qulna sadaqta walakin bi'sa ma waladu tirda abin sun kai tunda kana alfahari da asalin ka wuta to me amfanin abin mukaddarta wuta tana da alkhairi to me amfanin wanga danata wanda ya zama to ya saba ma ya saba ma umurnin Allah sannan kuma da wannan akwai masaloli a gurguje shine cewa shedan an halicce shi da mi da wuta to kuma ya za a mai azaba da mi da wuta wasu na ka irin wannan qadiyya dan adam an halicce shi da mi da ƙasa idan katanga ta faɗo mishi na mutuwa ko bai mutuwa babu mamaki Allah shi na da izinin da zai yin abin da ya gada mun fahimci wannan ko saboda shuboyi da waɗanda za ku ji ana yaɗa su a yanzu sai kun kammaka ku mas'ala ta gaba a gurguje mai saka abawu stakbar wa kana mil kafir wa qulna ya adam uskun uskun anta wa zawjuka aljanna wadan suka ce daga nan annabi adamu bai fahimta bane amma an ce uskun daga asukuna ne ma'ana zaman shi ba a ce mai ukhlud ba sai an ka ce uskun wannan ga nuna cewa akwai matsala zuwa gaba idan an ce an dan baka wuri ka dan zamna kenan ka san fa ba na dindin dinna ba duk da yake mutane yanzu an ba su daga su zamna din nan in ba yani ba sai sun kori mai gida ko gona yanzu in kana ba mutane aro yanzu suna amshi ta Allah da ya kyauta ba mun cika a taimaka mutane ba amma ai hantara a sa iyaka kuma a sa shaidu saboda yanzu zukatan mutane ba su da kyau anta wa zawjukal janna al zawjuka duk qur'ani mun kace bai taba cewa ba zawjatun duk da yake cikin hadisi ya zo innaha zawjati kuma laraba suna cewa zawja kuma majma' al-lughah al-qahira ya ce babu matsala a ce zauja saboda a bambanta tsakanin namiji da mace malaman fiqh sun kace mu dole na ma saboda in mutum ya mutu da zauju mace da zauju miji an kace mata zaujun in kana son kai rabon gado in babu ta unka ka hada matsala ko ba ka bari karamci ne kace mata zaujun alal aqalla to amma shi ma wannan tawili akwai matsala tunda ta'ud din nan ba ta isa sai dai an ce mata zaujatun an san mace ta mutu malaman balaga ta alqur'ani a karkashin wannan suke cewa abin nan kafin mas'ala ta karshe malaman balaga ta alkur'ani suke cewa in ka ji qur'ani ya ka kalima ta zauj kalima ta imra'a ya an ce zaujatu zaujatu me take nufi mata shi ko to imra'atu huwa mata shi to malaman balaga ta alkur'ani sun kace duk in ka ji zauj babu matsala an samu daidaita tsakanin mata da miji amma in ka ji qur'ani ya ce imra'a to akwai problem tabbat yada abi lahabin ما أغنى عنه ماله سيصلى نارا وم أتوه حمالة الحطب شي كا غورتacen kafiri ita ma gawartacen kafira da to mutahi qalat imra'atu al-aziz al-ana hashas al-haq imra'atu al-aziz mace tana son wani mutum wanda ba mijinta ba akwai matsala ko babu arama ka problem to id qalat imra'atu imrana lokacin da mata imrana ta ce mi rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara akwai matsala ko babu mijinta ya mutu a wannan lokaci sai yasa bici mata imra'atu imra'atu imra'atu daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an wa qila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin kaga mazajin su musulmai ne su ko menene kafirai akwai matsala wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun ka gani fir'auna kahirina ga wurtaccen kahirina Allah ce innahu kana 'aliyan min al-musrifin إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا يا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين تو زكريا yake cewa wa kanat imraati aqira ka gani imraati yace a cikin suratu ali imran yace wa imraati aqir malaman tafsirin qur'ani da qur'ani sun kace kanat imraati aqira ashe da yace wa imraati aqir nan yana magana da Allah cewa mata shi bakara yace ashe wa kanat imraati can tun can da mata kasance haka akwai matsala ko babu ko problem فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت امرأته لما تشي باتا هايهوا كما كان بني شيخ تتي يا ويلتا أليد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شغلا أما إن كنت زوج سنك لا هي لونا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة بشيء امرأته الله أكبر yasa balaga alkur'ani sai mun tashi tsaye bala irin wanga abubuwa na shafshaf ba su yi sai mun yi dogon bincike wanda yake kuma musallita tafan da suke magana kan wannan babu lokaci wala taqraba hadhihi shajara na ash-shajara sun kawo surayi mun kace musu inganta ba akwai littafi al-isra'iliyat ina ganin al-isra'iliyat fi kutub at-tafsir ina ganin wal hadith ko abin nan wani littafi wani malami ne Abu Shuhba na kasar Misra bi ya tattaro su tun daga farko har karshe kuma yayi bayanin nakadin su in mutum ya samu wani littafi zai gani abu ne wanda za a kwatanta ba mutane da ka'idodin da za a mu'amala da su Isra'iliya cikin kuma yadda zaka tarhisin su kissa kaza ta inganta kissa kaza ma'ana misali bata inganta ba ka dauki wannan littafin ka dauki hadisin da yace kada a karyata ahlul kitabi kada a gaskata su sai dai mu ce mun yi imani da abinda aka so kamar da abinda aka so muku abinda nasu ya tabbatar da shi mu tabbatar da shi abinda nasu ya kore mu kore abinda nasu bai tabbatar da bai kore ba sai mu tsaya nan ka dauki wannan littafin tun daga bakar hannasi duk ka dauko wadannan kissoshin na Abu Shuhba ina ganin shine sunan shi na al-Isra'iliyat to ina ganin nan ya kamata mu dakanta yan uwa sai in Allah ya kaddara sati mai zuwa in akwai rayuwa a aya ta 31 eh a ina eh wannan mun ce sai an al-faswatu al-fusayya mun ce sai an nemo su amma ba a yi bayanin su ba da al-mighrafa ko shi mighrafa mun fassara shi wannan sai sati mai zuwa binciken ya shahi kowa Allah ya taimake mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh